أعوذ بالله من الشيطان الرجيم بسم الله الرحمن الرحيم الحمد لله رب العالمين الرحمن الرحيم ملك يوم الدين إياك نعبد وإياك نستعين اهدنا الصراط المستقيم صراط الذين أنعمت عليهم غير المغضوب عليهم ولا الضالين آمين اللهم صل على سيدنا محمد الفاتح لما أغلق والقاتم لما سبق ناصر الحق بالحق والهادي إلى صراطك المستقيم وعلى آله حق قدره ومقداره العظيم سبحان ربك رب العزة عما يصفون وسلام على المرسلين والحمد لله رب العالمين assalamu alaikum wa rahmatullahi ta'ala wa barakatu alhamdulillah mun gode Allah tabaraka wa ta'ala da ya nuna mana wannan lokaci mai albarka yau muna 22 ga watan zulhijja hijira na annabi Muhammad sallallahu alaihi wasallama daga Makka zuwa Madina shekara 1443 wanda ya daidai da 21 ga watan Julai shekara ta 2022 miladiya mun dawo kan karatunmu na Riyadus Salihin min kalami sayyidul mursalin muna cikin babul istiqamati babin da yake magana akan istiqama wato tsayuwa wajen bautar Allah tabaraka wataala a karatun da ya gabata mun karanta ayoyin da malam malamin ya kawo a wannan farkon babi wanda suke magana akan tsayuwa akan bautan Allah wanda waɗannan ayoyi kamar yadda Qur'ani ya gaya mana cewa cikin suratul hudin fastaqim kama umirta Allah tabaaraka wataala yana gaya wa annabi Muhammad sallallahu alaihi wasallama cewa ka daidaita cikin umarnin da Allah ya baka to kuma annabi sallallahu alaihi wasallama ya faɗa cikin wani hadisi cewa shayyabatni hudin wa akhwatuha suratul hudin ta saka ni yin furfura da ita da yan uwanta har wani daga cikin sabani sallallahu alaihi wasallam ya mafarki yace ya rasulullah a cikin mafarkin yake tambayan annabi kenan sallallahu alaihi wasallam yace ya rasulullah menene yasa kai yin furfura a cikin suratul hudin sai yake ga masa cewa fastaqim kama umirta abinda Allah tabaaraka wa ta'ala yace na cewar ka daidaita cikin umarni da Allah tabaaraka wa ta'ala ya baka to saboda haka sannan da ayoyin da suka biyo da suke magana akan cewa innal ladzina qalu rabbuna allah summa istaqamu فلا خوف عليهم ولا هم يحزنون وكما عند الذين قالوا رب الله ثم استقاموا تتنزل عليهم الملائكة ألا تخافوا ولا تحزنوا وأبشروا بالجنة التي كنتم توعدون wanda waɗannan ayoyi suna magana akan cewar wanda ya ce Allah ne ubangijinsa sannan ya samu istiqama ya samu tsayuwa cikin bautan Allah da yake yi bai fasa ba to idan mutuwa ta zo masa za mala'iku za su zo suna ce masa kar ya tsorita kar ya ji tsoro suna masa albishir da aljanna sannan kuma suna gaya masa cewa na hannu auliya hukun fil hayatid dunya wa fil akhirah wa lakum fiha ma tashhi anfusukum wa lakum fiha ma tad'un cewa kar ku yi bakin ciki kar ku ji tsoro mu mu ne masoyin ku a cikin rayuwar duniya lokacin da kuke aikin kirki kuna tare da mu sannan yanzu kuna da dukkan abin da ranku yake so za ku samu sannan kuma abinda Allah ya tanadar muku abinda kuke nema gashi nan duk Allah zai baku shi a wannan gida na lahira kenan to saboda haka waɗannan ayoyi duka sun mana magana akan istiqama tsayuwa da daidaito a cikin bautawa Allah tabaaraka wataala wa nabi amru wa qila bi amrata sufyan bin abdullah radiyallahu anhu qala qultu ya rasulullah qul li fil islam qawlan la as'alu anhu ahadan ghayraka قال قل آمنت بالله ثم استقم رواه مسلم حديثي na farko a cikin wannan babi na istiqama an samu shi daga abi amru wakila kuma an ce abi amrata ana ce masa abi amrata sufyan bin abdullahi sufyan dan abdullahi radiyallahu anhu Allah da shi kala ya ce qultu ya rasulullah nace ya ma'aikin Allah kulli fil islami qawlan ka gaya min wani fadi a cikin musulunci la as'alu anhu adan gairaka wanda bazan tambayi waninka kansa ba qala sai yace masa qul amantu billahi kace kai imani da Allah sumastaqim sannan ka daidaita rawahu muslim imam muslim ne ya rawaito wannan hadisin a wannan hadisin an samu shi daga bi amru a kuma ana ce masa abi amrata sunansa Sufyan bin Abdullahi As-Saqafi a radiyallahu anhu Allah ya dade shi ya tambaye Annabi sallallahu alaihi wasallam yace ya Rasulullahi ka gaya mini wata magana a cikin musulunci wanda ba zan tambayi kowa ba bayan ka idan na rike ta ta ishe ni sai Annabi sallallahu alaihi wasallam yace masa ka ce kai imani da Allah sannan ka daidaita to anan magana take kace ka yi imani da Allah wannan kamar yadda kowa ya sani da baki ne mutum zai faɗi la ilaha illallah muhammadur rasulullah shine kalimatu shahada kenan da mutum zai yi to bayan ka faɗi haka sannan arkanul islamin nan da aka lissafa a cikin hadisin sayyidina jibril kai kawo su yadda suke sallah ka tsaye da sallah ka bada zakka kai azumin watan ramadana kai aikin haji dan Allah baka iko to waɗannan duka da aka lissafa da aka ce kai imani ana neman ka samu daidaito a cikin su ka samu istiqama a cikin kowanne in ka ce la ilaha illallah muhammadu rasulullah istiqaman da ake nema anan ka samu daidaito a cikin wannan magana da kai ne imaninka shine ka shaida babu an botawa da gaskiya sai Allah to baka ganin wasu a matsayin alloli kenan Allah tabaraka wa ta'ala shine ubangijinka baka ganin wani cewar shine Allah bayan Allah tabaraka wa ta'ala to ana neman ka daidaita a cikin wannan cikin daidaita kuma shine ba wani yanayi da Allah zai jefa ka a ciki ka cire Allah ka saka wasu kamar da su alloli duk abin da ya same ka zaka mai da shi wajen Allah tabaraka wa ta'ala shine ka daidaita a ciki tunda zaman rayuwa ce kake yi kuma sai Allah ya jarrabe ka a cikin rayuwa tunda Allah ya faɗa cewa zai jarraba ka to kar ya kawo maka jarrabawa ka manta da cewar kai imani da shi ka sako wasu a ciki kaga cewa su suka maka wannan abun ba Allah tabaraka wataala ba daidaiton ka istiqaman ka a cikin imanin ka shi zai jawo duk abin da ya same ka sai ka mayar wajen Allah tabaraka wataala zaka cire dukkan shirkokin nan da ake faɗa cewar a bayyane dai ba za ka ce wani ne ubangiji ba Allah ba kuma wa Allah zaka bauta ba zaka bauta wa kowa ba sai Allah tabaraka wa ta'ala na da yake nan sannan na biyu ba zaka ga cewar wani yana da iya yin wani abu da kai ba duk abin da ya same ka daga Allah ne kawai haka zaka dauka haka yake sannan daga karshe makamin da ake so ka kai shine Allah yana ganin ka a cikin dukkan abin da kake kana tare da Allah to saboda haka daidaiton ka a cikin wannan matsayin shine ba za ka dawo ka fasa wannan matsayin da kake kai ba shine istiqamanka sannan kuma na biyu shine tsaye da sallah a cikin arkanul islam kenan kaga tsaye da sallan nan ba za ka tsaye da sallah saboda wani abu ba saboda Allah tabaraka wataala kake sallan nan kai imani da shi kuma shi yace ai sallah to kana yin sallah ba kana yi bane saboda wani abu sannan ka samu daidaito tsayuwa a cikin bautar Allah din shine istiqaman da ake bada ba sai sallolin da suka maka kake halattar su ba wanda ba su ma ba za ka je ba irin sallan asubahi irin sallan isha misali sallan da suke wahala wa munafiki kenan sallan asuba da sallan isha'i ba za ka fita wadannan sallolin ba ba ka fita kaga wanda ya maka kaza ba kake yi kenan wanda bai ma ba sai lokacin da kaga dama za ka yi to baka samu istiqama ba a cikin sha'aninka baka samu daidaito a ciki ba sannan bayan kana yin su duka misali salloli guda biyar din kana yi to ana nema ka iya yin su kowace ba yau ka fito jami'i gobe ka fitowa ba kai sati kana jami'i bayan sati dai ka dauke ba wata illa mu wata damuwa ce ta saka jami'i yanzu ta biya shi kenan ka daina to irin wannan mutum ya san ya zama haka bai zama bawan Allah da ake nema ba bai samu istiqama a cikin wannan ba kuma ya zama zai yi dan Allah zai yi sallan ba kare ya zama kana yi dan ka burge jama'a ko ka ce ko a ce a wani akwai sallah ba akwai jami'a wajen wani akwai kaza kar ka yi dan wannan duka kai dan Allah kawai dan zatin Allah kake in ka wuce nan in ka shiga maganar azumi shi ma sai ka samu istiqama a ciki kana yi ne dan Allah ba dan komai ba ka hana ci ka hana sha makanka saboda Allah tabaraka wataala ba saboda ce kana azumi ba ba saboda ka fito cikin jama'a kace kai yau ina shan azumi ne yana da wahala ba haka sannan yin zakka kai ka samu istiqama a ciki kai domin Allah ba dan jama'a ba ba dan komai ba dan Allah zaka yi in aikin haji Allah baka dama ka je domin Allah waɗannan su ne rukunin musuluncin da dutse ka samu istiqama a cikinsu ka samu daidaito a cikin kowanne idan baka samu daidaito a ciki ba to ba a samu abin da ake nema a wajen ka ba kenan imanin bai cika ba sannan kai imani shi sa hadisin ya ga mana cewa an tuminu billahi wa malaikatihi wa kutubihi wa rusulihi wal yawmil akhir wa tuminu bil qadri khairihi wa sharrihi kai imani da Allah da ranan karshe kai imani da kaddara alherinta da sharrinta kai imani da mala'ikun Allah kai imani da littafai da Allah ya saukar duk imanin ka ya zama ya zauna ba wani abun da zai jawo ka ji wani tsattsas a cikin imanin da kai to saboda haka istiqama dai abin da ake nufi bayan kai imani shine ka daidaita a cikin imaninka ka tsaya a ciki ba kai imani ka yarda da Allah ka yarda dukkan abin da Allah ya ce ayi ka yarda dukkan abin da Annabi sallallahu alaihi wasallam ya ce ayi amma ka saba cikin ayyukanka ba ya zama ayyukanka suna fassara wannan abu din kana aikatawa kuma kana tsayawa a cikin aikin baka fasawa shine yace a istiqama ma'ananta shine kai aiki akan biyayya da Allah ya dora maka dukkan abin da Allah ya umurce ka akan ka wannan wajen dukkan umurnin da Allah ya bayar kana yi baka wasa da shi sannan kuma ka hana kanka a cikin dukkan abin da Allah ya hana duk abin da Allah ya ce haramun ne kar a je kusa da shi ko kar a yi shi to baka zuwa kusa da wannan abu shine ka samu istiqama a cikin lamarinka وعن ابي هريره رضي الله عنه قال قال رسول الله صلى الله عليه وسلم قاربوا وسددوا واعلموا انه لن ينجو احد منكم بعمله قالوا ولا انت يا رسول الله قال ولا انا الا ان يتغمدني الله برحمه منه وفضل رواه مسلم والمقاربه القصد الذي لا غلو فيه ولا تقصير والسداد الاستقامه والاصابه ويتغمدني يلبسني ويسترني قال العلماء معنى الاستقامة لزوم الطاعة لزوم طاعة الله تعالى قالوا وهي من جوال من جوامع الكلم وهي نظام الأمور وبالله التوفيق آه وانا ابي هريره رضي الله عنه سيدنا ابي هريره الله قال masa yadda kala yace kala rasulullahi sallallahu alaihi wasallam annabi kiyama mace Allah tabbata a gare shi yace qaribu ku kusanto wa saddidu ku daidaita wa alamu ku sani annahu lan yanjuwa ahadun minkum lalle babu wanda zai tsira a cikin ku bi amalihi da aikin sa qalu suka ce wala anta ya rasulullah ko kai ya ma'aikin Allah qala yace wala ana ko ni illa an yatazammadani Allah bi rahmatin sai dai Allah ya lullube ni da rahama minhu da gare shi wa fadlin da falala rawahu muslim imam muslim ne ya rawaito wannan hadisin wal muqarabatu abinda ake nufi da al muqarabatu al qasdu alladhi la guluwa fihi shine manufa abinda ka nufa wanda babu tawayewa a cikin sa wala takfir babu kuma wato karantawa a ciki was salat abinda ake nufi da as salat al istiqamatu shine daidaito wal isabatu da kuma dacewa wa yatagammadani Abin da ake nufi da ya tagammada ni yilbisuni shine ya rufe ni wa yasturni ya rufe ni qala ulama malamai sun ce a ma'anar istiqama abinda ake nufi da al-istiqama luzumu ta'ati Allah ta'ala shine ka lazimci biyayya wa Allah tabaaraka wa ta'ala qalu sun ce wahiya min jawami'il kalimi wannan yana daga cikin hadaddun kalmomi na annabi Muhammad sallallahu alaihi wasallam wa hiya nizamul umur shine daidaita fara al'amura wa billahi tawfiq wato dacewa dacewa yana wajen Allah tabaaraka ta'ala wannan hadisin an samu shi daga sai Nabi Hurairah Allah kara masa yadda yace annabi sallallahu alaihi wasallam ya ce ku kusanta wato kusancin da ake nema ne shine ku nufi ayyukan alkhairi dukkan umarnin da Allah ya bayar kai sauri kai gaggawa cikin aikatawa ya zama kana kusa da aikin ba ka nesa da shi kara zuwa ana faɗi wani aikin alkhairi a ga kayi nisa ka tafi can nesa ba ka kusa da irin wannan aikin alherin ana maganarsa in magana ake yi a kan sallah a jami'i sai a kira dukkan angonku ba za a kira ka ba suwane suwane a wane akwai kokari jami'i amma kai baka ciki kai nisa da abun kai kai nesa ka tafi can sannan anan malamai suna cewa ko a wajen sallah din ma ana so mutum ya kusanta shi yasa annabi sallallahu alaihi wasallam yace mafi alkhairin sahu shine sahun farko mafi sharrin sa kuma shine sahun karshe to saboda haka ko a cikin ibadan ya zama kana gaba gaba ba kana baya baya ba a cikin komai aga kana gaba gaba a cikin aikin ba kai baya baya a ciki ba sannan kuma wasaddidu sanani sallallahu alaihi wasallam ya ce ku daidaita ya zama ka iya tsayawa cikin bautar Allah ba yau kayi gobe kayi jibi kayi ka samu kwana uku a jere kana yi sai kai baccin sati ɗaya ba kai bacci ba ka yi ko kai sama da satin ma ba ka yi ba to ba ka samu tsayuwa a cikin bautar Allah ba kenan ana so ka dage ka iya tsayuwa a cikin bautar Allah na farilla dai da aka dora maka nan tukunna ya zo yadda ya kamata farillan da aka dora maka ka iya yin su idan ya zama salloli guda biyar din nan baka yin su a jami'i a zahar la'asar magariba isha'i asubahi to baka samu daidaita ba a cikin farilla farillan da aka dora maka na wajibin baka daidaita a ciki ba su din ba kenan balle ai maganar nafila farilla ma bata zo balle nafila kaga idan misali kaje kana na bibili baka iya gyara barillan ka ba to kaga aikin banza ne tukunna ana so ka iya tsayuwa a cikin wannan na dole da aka dora ba salloli guda biyar din nan ka iya yin su a jami'i ka taba zama ka tambayi kanka a wata guda kai fashin sallah a jami'i ko baka yi ba ko a sati guda kai fashin sallah a jami'i ko baka yi ba sallah tunda shine aikin kullum na dole azumi kan sai lokacin sa yayi zakka sai lokacin ta in Allah baka dukiya aikin haji sai Allah baka dama to sallan da kake yi kullun din nan ka taba nazarin cewa sau nawa kake samun sallah a rana kana iya yin sati baka rasa kowace sallah ba a cikin sallolin da ake guda biyar din nan a hakan ma fa idan misali a ce kana iya yin ibada kana zuwa da ita baka wasa da ita ka kawo ta to wannan makami ɗaya ne kawai ka zaka a cikin yin makaman da ake nema mataki ɗaya ne kawai ka taka za a dawo kuma a duba ibadan kana kawo ta yadda ake so mataki na biyu sannan don me kake mataki na uku don Allah kake yi ko don mutane kake aikin yana burge ga lokacin da kake yi ko kuma a ka san bakka da wani ƙarfi Allah ne ga dama kake wannan aikin dusa ne so wannan wajen ba dalilin haka sai annabi sallallahu alaihi wasallam yace ku sani lan yanju ahadun minkum bi amali sannan har yanzu abun gargadi abun tsoratarwa aikin bayan kana yin su yadda ake so kana kawo shi baka fashi baka wasa baka ganganci a ciki baka sauri baka gajiya a cikin aikin kana so ma ai kana doki kake yi ba kana yi dan ka gaji ba dan ya zama maka nauyi ba irin sallolin da ake yanzu sauri kake a yi sallan maza maza saboda ka gaji kana sauri akwai inda zaka ko babu wajen da zaka duka matsu ayi ayi a to kana aikin cikin nishadi kana kawo shi yadda ake so in kai hakan ma tani sallallahu alaihi wasallam yace ku sani babu ɗayan ku da aikin sannan zai tsiratar da shi wannan aikin da kai ba zai tsiratar da kai ba kayi shi yadda ake so ka kawo shi yadda ake so misali irin sallah sai ita ka fi shi sama ka fi bani misali da ita ka zo yi an ce mai akdari ya ce ka cire zuciyanka daga duniya da abin da yake cikin ta in ka zo yin sallah fa farriq qalbaka min ad-dunya wa fiha ka zo yin sallah nan baka tuna ma a cikin masallaci kake baka san ma waye a gefen ka ba a ce irin wannan sallan kake yi to irin in hakan kake yi ma wannan aikin ba zai ba zai tsiratar da kai ba shi din ma ba zai saka tsira ba irin wannan muke yi irin wannan sallolin muke yi kaga ba irin haka bane zuciyarka tana wani waje ma kake sallah sai ka zo sallah ma kake tunanin wani abu daban to wai in kana yin su yadda ake son ma ba zai tsiratar da kai ba bai kai ba sabon annabi sallallahu alaihi wasallam da suka ji wannan magana cewar idan kun tsaya cikin aikin kuna kawo shi yadda Allah yake so yadda Allah ba ku umarni yadda Annabi sallallahu alaihi wasallam ya ce ku yi idan kuna yin aikin a haka ma to aikin nan bai isa ya sa ku a aljanna ba bai isa ya tseratar da ku ba sai suka ce kai sai suka ce wala anta ya rasulullah ko kai ya ma'aikin Allah ko kai ne sai annabi sallallahu alaihi wasallam ya ce musu wala ana ko ni illa an yatagammadani Allah bi rahmatin minhu wa fadli sai dai in Allah tabaaraka wa ta'ala ya lullube ni da rahamarsa da kuma falalarsa to kaga a wannan wajen ana gaya maka cewa duk aikin da za ka yi na ibada ka kawo shi ka samu istikama a ciki daidaito a ciki ka tsaya a cikin bautar Allah ba kana yi kana wasa ba bayan Allah suna cewa akwai wani waliyin Allah masanin Allah ya shekara talatin yana kiyamun laili bai taɓa yin fashin ko rana ɗaya ba shekara talatin ya ajiyar yana kiyamun laili amma mutuwa ta zo masa yana cewa to wa ya sani ne kam ko Allah ya karbi ayyukan da muka yi ko bai karba ba Allah ka samu aljanna cikin falalarka da yardarka yana roƙon Allah ya bashi rahama saboda yardar Allah din saboda falalan Allah da rahamarsa kai yanzu in kai na sati ma ina ga sai ka fara tashi a cikin jama'a kai kuwa ko motan Allah ko ka gani ya shekara 30 yana yi amma duk da haka ko bai fashin Qur'ana ɗaya ba saboda shi yake a wajen Allah shine wanda zaka dawo ma a ciki yanzu idan kana qiyamul layli kullun kullun kullun sai kai bacci na rana ɗaya shikenan ka rusa na baya duk ya rushe kawai sai ka sake gini kuwa duk kamar kana gini ne ya rushe shi ne aikin ka kawai to shi ne fa abin da ake nema kana ginawa yana rushewa kana yi haka wai har ya tsaya da haka ne wai za ka tsaya a ciki a cikin na bibili balle a cikin farilla ka farillan ma kana yanzu kana kana rusawa ka yi jam'i na sati ɗaya ka yi bacci na sati biyu ya rushe duka kana baka cikin bayi sai ka sake dawowa haka za ka nai kana ɗurawa wai har ya ɗoru to anin sallallahu alaihi wasallam sai ya ce musu har ni sai dai rahamar Allah da falalarsa shine zai bani aljanna ba aikin da zan yi ba annabi sallallahu alaihi wasallam da Allah ya ce ya gafarta masa abin da zai aikata da wanda yayi da wanda zai yi kuma ba abin da zai yi ba asumi ne annabi Muhammad sallallahu alaihi wasallam baya iya aikata zunubi sannan zai kawo bautar Allah yadda Allah yake ta amma a hakan yace wannan aikin ba zai kai shi ba sai dai Allah ya lullube shi da rahamarsa da falalarsa falalan Allah da rahamarsa shi zai jawo ka samu rahamar Allah ka samu Allah ya saka aljanna ba wai aikin ka ba amma wannan ba shi yake ga maka cewa ka je ka kwanta ba ba shi yake gwada maka cewa kai bacci ga ayu ba wanda zai samu aljanna sai da rahmar Allah da fallasa haka ne amma wannan ba shi yake nuna ka kwanta ba wa qul i'malu fa sayarallahu amalakum wa rasuluhu wal mu'minun Allah tabaaraka ta'ala yace ku yi aiki Allah zai ga aikin da kuka yi Annabi sallallahu alaihi wasallam zai ga aikin da kuka yi sauran mu'mini za su ga wannan aikin da kuka yi amma dai wannan aikin ba shi bane saboda aikin idan za a dauko shi a tsora shi da abin da Allah ya maka na falalarsa da rahamarsa to ba zai ma haɗu ba ba za ka iya biyan abin da aka maka ba kuma aikin da kake rahamar Allah ne da falalarsa kaga ka zama bawan Allah kana salloli a jami'i kana taimako kana ba da zakan Allah baka dukiya kana azumi na nafili da na farilla kana qiyamul layli kana sadu zumunci kana kyauta kana duk kana abubuwan nan to wannan mafalan Allah ne da rahmarsa baka ga wani bayayi ba ai zaka ga wani wanda shi baya yi ko zaka ga wani shi baya sallan in magana sallah ne a jami'i ba zai yi ba ba ruwansa in magana azumin ne ba zai yi ba in magana zakan ne yana dukiyar ba zai fitar ba in magana za aikin hajji ne Allah ba shi hali ba zai je ba kai din wani wayo da dabara kake da shi yasa kake yi kai wace dabara kake da shi da wayo da yasa kake babu rahmar Allah ce da falalarsa saboda haka idan ka kana aikata aikin alkhairi to rahmar Allah ne da falalarsa ya ga dama ya dauko aikin ya jingina maka sai ga kana yi idan ya ga dama sai saka wani layi sai saka wani layi ka gagarin aikin alheri duka to ashe ba kai kake yi ba Allah ne cikin yardarsa ya ga dama kake aikin nan da bai ga dama ba za ka fito a wannan wajen ba to saboda haka wannan aikin ba zai tsiratar da kai ba sai dai falalan Allah da rahamarsa annabi sallallahu alaihi wasallam ba ya ce falalan Allah da rahamarsa ne za ta sa ya samu tsira a wajen Allah tabaraka ta'ala balle sauran kowa kowa ma rahamar Allah ne fallansa za ta sa ya samu tsira to saboda haka kai aiki saboda Allah kuma karka na jin wannan aikin zai yi komai ba ba abin da zai shi yasa kace shi mumini ya zauna kullun tsakanin alkhawfu war raja yana tsakanin tsoro ne da kuma kwaɗayin rahamar Allah ba aikin da zaka kace wannan aikin shi zai jawo na zaman aljanna babu wannan aikin sai abinda Allah ga dama kawai to saboda haka ka miƙa lamarin ga Allah sannan ka dage ka tsaya cikin aikin sai kuma ka roki Allah ya karba dan zaka yi ayyukan gaba ɗaya ka gama aje lahira Allah ya ce ban karba ba ya zaka yi bai karba ba ta yadda zaka yi ta yadda za ka yi an ce an ji ranar lahiran nan kasa an gama fa duka har lahiran ma an yi an gama lokaci ne kawai ake jira an ji ranar lahiran wani mutum ya ka zo da shi ya aikata ayyuka ɗewa aka gwada aikinsa aikin ya yi yawa sosai yake nan sai allah ya ce a kai shi aljanna da rahamata sai ya ce a'a da aiki na dai ce da aiki na dai ina wannan aiki da dai sai allah ya ce to a dawo da shi a ɗauko ayyukan nasa da ya yi gaba ɗaya ayyukan da ya yi du a ɗauko su a ɗora su a sikeli a ɗauko nimar Allah da Allah masa guda ɗaya a ce misali gani ganin da yake yi a ɗora ta sikeli a gani wanne ne zai rijaye da aka ɗauko ayyukansa da ya aikata na ibadar ne ya gan su ga sun aka ɗora su aka ɗauko nima ɗaya da aka masa aka ɗora a sikeli sai ni'ima guda ɗaya nan da aka masa sarin jayi aikin ma bai zama daidai ma da wannan ni'iman ba guda ɗaya da Allah ya masa saboda haka dukkan abin da Allah ya maka ba za ka yi biyan Allah tabaraka wa ta'ala ba ni'imomin da ya maka wannan aikin da kake yin ba wai zai iya daidaita cikin ni'imomin da Allah ya maka bane ba Allah maka ni'imomi barkatai masu yawa saboda haka duk abin da za ka aikata in za a ɗora shi a sikeli a ɗora nimar Allah guda ɗaya neman Allah guda ɗayan nan sai tarin jayi wani aikin da ka yi duka sun malatus alunna yau mai izini anin na'i a ranar tashin alkiyama Allah sai ya tambaye mu akan dukkan ni'imomin da ya mana ya muka yi da su ya muka yi da su Allah baka ni'ima na ji na gani na ɗanɗana na tafiya na shanshana na shafawa na taɓawa na yin bacci na cin abinci na zubar da abincin na yin fitsari na yin menene dukkan waɗannan nimomin da Allah maka sai an tambaye ka ya kai da su ya kai da su an baka su kada sun tafi a banza ka tafi da su ta yin da ake nema ko kuma yaya to saboda haka aiki ba zai rinjayar da mutum ba an ce akwai wani mutum a zamanin alai musa alaihi sala shi mutumin nan mai bautar allah ne kullum zai kiyamun leli ya kiyamun leli ya gama yana gama sai kwanta akan gadonsa sai ce musa aljannan da musan da yake faɗa mu ne masu ita sai ya baccinsa shi kuma wani mutum mutumin banza ne zai ya ta aikin banzansa ya yi shaye shayensa ya yi menene sai ya gama ya zo zai bacci sai ya ta ɗiban ƙasa yana watsawa a jikinsa yana kuka yana cewa Allah na tuba Allah na tuba Allah na tuba sai ya bace amma wannan abin da yin ba zai hana gobe je sake ba gobe ma zai je sake wancan aikin shi ma wannan yana nasa aikin mai bautar Allah yayi ya gama ci aljannan da Musa yake waɗannan mu ne masu ita wannan shi kuwa ya gama aikin banzan sa ya zo ya ta kuka yana watsa ƙasa a jikinsa yana cewa Allah na tuba kullum haka sai suka mutu gaba ɗayan su guda biyu da suka mutu sai Allah ya wayi annabi Musa alaihi salam cewa wannan mutumin banzan dan aljanna ne wannan mutumin kin yi kuwa dan wuta ne amma sai annabi Musa alaihi salam ya ce to aje tambayi matan su me suke aikatawa aka tambayi matar mutumin banza wanda kullun aikin banza yake yi me yake yi tace kullun ya dawo daga shan giyansa in ya gama in ya dawo hayyacinsa ba zai yi bacci ba sai ya ɗebi ƙasa ta watsawa a jikinsa yana kuka yana cewa Allah na tuba Allah na tuba gobe ma kuma zai koma ya je abin da yake kenan shi kuma wannan kullun kiyamul layli yake yi amma yana gama kiyamul laili sai zai kwanta zai ce aljannan da Musa ne yake fada mu ne masu ita sai ya kwanta kaga dai kowa da irin aikin sa to wannan mai aikin kirkin sai ya zama dan wuta wannan mai aikin banza kuma sai ya zama dan aljanna to saboda haka aikin ba zai kai ka ba ana neman zuciyarka ta karye ka yarda da ikon Allah rahamar Allah ne da falalarsa idan ya ga dama sai ya karbi aikin da kai sai ya gafarta maka sai ya yafe maka abin da kai to saboda haka ka dage ka iya tsayawa cikin bautar Allah tabaraka ta'ala sannan kuma kai ta kawo cewar rahamar Allah ne da falalarsa zai jawo ka tsira al-muqarabatu yace ma'anarsa shine al-qasdu allazi la guluwa fihi shine ka nufi bautawa Allah tabaraka ta'ala wanda babu guluyi a ciki ba ka yi kana wasa da aikin ibadodin da Allah ya dora maka kana yin su yadda ya kamata ba kana yi kana tauye ibadar ba kana sauri a ciki kana yi da irin je kana yi kan nan kawai dai kara ce baka yi ba a baka yi na haka kana yi ne yadda ake so kana kawo ta yadda ake so wala ta kafir sannan babu takaitawa a ciki an ce ayi ibada sai aka ce amma in ana so za a yi yin abu kaza aka samu dan rukusa dan sauki to kai kullum kana kan sauki ba za ka nemi aziman ba ba za ka gwada yin yadda ake so a kawo abun ba kai kullum aka ce a ga nan ga wata yar karamar hayya to kai ita za ka yi tabi a karka haka karka gajarta a cikin ayyuka din wasadat abin da ake nufi da as-salat kuma shine al-istiqamatu tsayuwa a cikin bautar Allah din wal isabatu da kuma neman yardan Allah a ciki wa yataghammadani yulbisuni wa yasturini shine abin da ake nufi yace game da ni shine Allah ya lullube ka ya suturta ka da rahmarsa sai ka zama na Allah shikenan ka aikata ayyuka in an je lahira saboda kana yin wannan aikin baka yi niyan ka fasa ba har ka bar duniya baka da niyan fasawa shine istiqama din dan haka in Allah ya saka aljanna sai ya dawo da kai a ciki ba zai fudda kai ba saboda daman ayyukan da kake a duniyan ba kana yin su ne dan ka fasa ba ba ran da zaka fasa baran da zaka daina dan dalilin haka wannan imanin da ya zauna a zuciyarka kai imani da Allah ka yarda ba ran da zaka fasa har ran da mala'ikan mutuwa zai dauki ranka ba zaka fasa ba sallolin da kake yi azumin da kake yi zakkar da kake yi taimakon da kake yi ba ran da zaka fasa to dan wannan sai Allah dawo da kai aljanna ba dan aikin ba shine kuma istiqama din amma idan kana yi yanzu ciniki kuke da Allah tabaraka wa ta'ala kana yi ne dan wani damuwarka kake ibadar kake bautar zaka fasa kenan wata rana idan ya maka ni'imomin da kake nema zaka daina to in ka daina to bai saka aljanna sama kenan baka samu istiqama a ciki ba in baka samu istiqama a ciki ba kuma to in ka je lahira haka to ba zaka samu shiga aljanna ba kenan amma kana aikata ibada kana yin salloli kana azumi kana zakka babu randa ranka ya ga maka daga ranka za in Allah mun kaza zan daina to dalilin haka aikin bai sai kai ka ba amma wannan niyyar take zuciyarka da kuma aikin da kake aikata wani cewa ba za ka daina nan ba shi zai jawo ka zauna aljanna har abada malamai suka ce ma'anar istiqama abinda ake nufi da istiqama shine luzumu ta'atillahi ta'ala ka lazimci biyayya wa Allah tabaraka ta'ala babu ranan dinawa zaka yi biyayya wa Allah tabaraka ta'ala tun daga balagarka har tsufanka har mutuwarka ba ran da zaka fasa wannan shine istiqama ka zauna a ciki qalu suka ce wahiya min jawalimi alkalim wannan maganar da Annabi sallallahu alaihi wasallam yace kai imani da Allah sannan ka daidaita to yana daga cikin hadaddun maganganu na Annabi Muhammad sallallahu alaihi wasallam magana ce yar kadan amma tana da ma'ana da yawa wanda in za a fara da an rinka bayanin abinda wannan istiqama yake nufi kenan yana da ma'ana da yawa wahiyya nizamul umur yace a takeice dai shine kai sai ta lamuranka gaba daya shine istiqama ka daidaita lamuranka gaba daya na sha'anin duniyarka da lahirarka wabillahi tawfiq muna neman dacewa a wajen Allah tabaaraka ta'ala abinda muka karanta daidai Allah ba mu ladan sa abinda muka yi kuskure Allah gafarta mana albarkacin annabi Muhammad sallallahu alaihi wasallama Allahumma salli ala sayyidina Muhammadin al-fatih ma ughliq wal khatim lima sabaq nasir al-haqq bil haqq wal hadi ila siratikal mustaqim wa ala alihi haqqa qadrihi wa miqdarihi al-azim subhana rabbika rabbil izzati amma yasifun wa salamun ala al-mursalin walhamdulillahi rabbil alamin